أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da kadar ta mana haduwa a wannan yammaci na asabar 11 ga wata na rabi'ul awwal shekara ta 1446 wanda ya dace wa sha hudu watan tara miladiya na 2024 darasi na goma a cikin littafin fadlul islam muna cikin babi wanda yake magana akan cewa annal bid'ata ashaddu min al-kaba'ir cewa ita bid'a ta fi tsanani sama da duk wani aiki babba na sabon Allah subhanahu wa ta'ala wanda wanda shine babin da malam ya kulla sannan kuma zai kama da dalilai a cikin alkur'ani mai girma da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke mana nuni akan cewa lalle bid'a kirkirarren aiki da sunan addini da zimmar a samu lada idan mutum ya kahu akan wannan abu to hatsarin shi ya fi hatsarin duwan wanda yake aikata wani aiki na sabon allah subhanahu wa ta'ala dalilai kuma akan haka za su zo mutumin da yake aikata bid'a tsammahani yake kusancin Allah yake nema kaga in ba wani tawfiki na ubangiji ba babu ranar fasa ba amma mutumin da yake aikata wani aiki na sabon Allah mutum ne yake ƙarya ko yake zalunci ko yake yaudara ko yake wane ne shi da kanshi ya san abin da yake ba daidai bane la'alla ana sa rai watakila ya komo ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma mutumin da ya ɗauki wani aiki da sunan bautar Allah alhali wannan abin baya cikin karantarwar addini to wannan fasa shi fa sai dai wani taufiki na ubangiji malai ce li qaulihi azza wa jalla fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake fadan cewa inna Allah lalle Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa sam duk mutumin da ya gwamaya ubangiji da wani a cikin bautan Allah to wannan bawan Allah baya gafarta mishi idan mutum ya mutu ya fasa ya bar duniya akan wannan ɗabi'a da wannan hali to Allah ya ma kai shi alƙawarin rishin gafara ga dukkan bawan da ya zama to haka ne hali shi Allah kare sai Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika amma Allah yana gafarta ma duna zalika ai ma duna shirk duk abin da ba shirka ba Allah yana gafarta shi ba ga kowa ba sai ce liman ya sha'u ga wanda Allah ya dama idan Allah ya ga dama ka aikata ba daidai ba ka yi kaza ka yi kaza amma a bangaren tauhidi bakka da matsala Allah sai ce bawa na na suturce ka a gidan duniya a nan ma gobe kiyama na suturce ka lallaba ka je ka shiga gidan aljanna to amma ba garanti ba ne ga kowa ba wa yaghfiru ma duna zalika sai ce liman ya sha'u dan haka duk wani aiki na sabon Allah mutum ya nisance shi kuma ala ra'asihi akan kan wannan sabon Allah shirka da Allah ya tafi kuma komai mun Allah subhanahu wa ta'ala ya kare maliki cewa wa qawluhu ta'ala haka fadar shi madaukakin sarki Allah ce fa man azlamu yuwaye ya kai girman zalunci sama da mimman iftara ala Allah kadiban mutumin da ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala ka yanki ƙarya ka jingina wa Allah me ake nufi da wannan ka ƙirƙiri wani aiki ka ce bautan Allah ne alhali ba bautan Allah bane ba kenan kama ne kama Allah ƙarya ka sa hannu da sunan ubangiji cewa abu kaza bautan Allah ne alhali kuma babu wani dalili na addini da yake nuni akan cewa abin nan kaza bautan Allah ne duk kuma yadda kake ga a ma'aunin hankalinka cewa kazan nan yana da kyawu wallahi baya da kyawu tun da dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai karantar da shi ba babu wani mutumin da ya san abu mai kyau sama da shi sallallahu alaihi wasallam tun da bai karantar da shi ba to wannan abin ya ishe shi muni kasantuwar shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai karanta da shi ba kowane irin aiki ne faman azlamu mimman iftara ala allah kadhiban sai ce li yudilla an-nas bi ghairi ilmi dan ya batar da mutane ba tare da ilimi ba yani ba tare da wata hujja ba ko kuma dalili kaga anan malam babin da ya kulla na cewa bid'a ta hi tsanani sama da aikin sabo ma'anar ta fito a cikin waɗannan ayoyi kaga ubangiji me yake cewa wa ya kai zalunci sama da mutumin da ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah dan ya batar da mutane ba tare da ilimi ba wannan kuma shine aikin duk mutumin da yake tsaya kan bid'a wannan wani abu ne wanda yake sananne duk mutumin da zai ba kanshi adalci ya sani cewa aiki kaza babu dalili a kai amma kuma za a ga wasu mutane har suna kiran mutane zuwa ga cewa aiki kaza nan sai an yi shi ko da babu dalili yanzu kamar da shekarun jiya nan wani hingime mai tambidi a yake cewa akan maulidi ya ce aikin maulidi yanzu ya wuce neman dalili to shi kenan tun da ya wuce neman dalili magana ta rage ta kai kenan ba bautan Allah ake ba Allah kiyaye kaga li yudilla an-nasa bighairi ilmin saboda kabatar da mutane ba tare da ilimi ba babu ilimi babu wani abu na addini wanda ya tabbatar da abu sai ku yi uwa ku yi makardiya akan cewa abun nan sai an yi shi kaga abu na farko da yake wajibi akan duk mutumin da yake so ya wanye da Allah lafiya cewa wannan abun da kake yi na ayyukan bauta da imani da musulunci da kaza kana yin su ne don Allah kana yin su ne akan tsarin karantarwar da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ubangiji subhanahu wataala shi yake ba da lada akan ayyuka ba wani ba sai yace abu kaza ku bauta mini akan shi abu kaza kuma mazalla bai yi bayanin shi ba idan tsakaninka da Allah da gaske kake bautan Allah kake miye na yin bid'a kuma har Allah ya taimake ka aka haska maka ka kasa haskawa aka ɗoko aka haska maka aka ce abu kazan nan ba baya cikin karantarwar addini wani taufik ya kai wani taufikin babu idan tsakaninka da Allah kake yi ba dama kana bin abin da zuciyarka ta raya maka bane idan son zuciyarka kake bi wannan kuma dama wani abu ne na daban a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khadama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi bishawatan Allah ce faman yahdi min ba'dillah ba wanda zai shirye da shi idan mutum ya dauki son zuciya ya dora nusba ainihi gaban idane shi ya zama to akan wannan tsarin yake tahiya daga ba ruwan shi aiki kaza ba karantarwar addini bane ba sai ce a mu kawai haka nan ne to shikenan Allah kiyaye to bid'a tana da hatsari kwarai da gaske a cikin addinin Allah saboda kaga anan Allah mai girma da buwa ya ambata cewa babu wanda ya kai zalunci sama da mutumin da ya yanki ƙarya ka yanki ƙarya ka ɗora ma wani halitta ma tashin hankali ne a gare ka kuma aiki ne wanda yake mummuna barantana ka ƙirƙiri ƙarya ka jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala kaga hatsarin ba ƙarami bane ba Allah ce kuma kaga wannan ana yin shi ne li yudilla nasa bi ghairi ilmin dan a batar da mutane a nuna musu cewa abu kazan na ai shine daidai kuma wata tsiya da bid'a take da duk lokacin da aka kirkiri bid'a sai an ba ta kariya sama da yadda ake baiwa addinin da manzala sallallahu alaihi wasallam da shi kariya yanzu da aka ce ga malam wani ya kirkiri bid'a kaza almajiran shi za su tsaya tsayin daka akan sai sun kare wannan abin da malamin su ya kirkira ko ta wata hanya to kaga kenan an koma kare wasu mutane an bar abin da yake addinin da Allah aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi malice wa qawluhu ta'ala haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama kaga waɗanda suka dora wasu akan wani tafarki wanda yake ba na daidai ba Allah ce li yahmilu awzarahum za su doki za su yi dakon zunuban su kamilatan cikakku nasu su a karan kansu wanda suka aikata a gobe kiyama sai Allah ce wa min auzarin lazina yudillunahu sannan kuma za su ɗoki zunuban waɗanda suka ɓatar da su bi ghairi ilmin ba tare da ilimi na addini ba Allah ce ala ku saurara sa'a yayi muni ma ya ma yaziruna ai ma yahmiluna min athamin yayi muni abinda suke kwasan makansu na ayyukan sabo a ce ka aikata aikin bid'a Allah kiyaye an baka zunubi dubu ka ɗora wasu mutum goma akan wannan aikin na bid'a kaga kai yanzu ka tashi da dubunka sannan kuma ga can wata dubu goma ta mutum goma da kabatar idan suka zama mutum ɗari ya zama dubu ɗari in suka zama kaza ya zama kaza ina za ka shiga da wannan shi yasa Allah ya ce ya ja hankali bayan an ambata maka hatsarin abin sai ya ce ala ku saurara ku masu imani sa'a ma ya ziruna ya yi muni abin da mutum zai ma kai shi dakon shi na ayyukan sabo ya zama to ka ɗauki zunubinka kuma ka ɗauki zunubin wasu saboda duk lokacin da ka zo ka ce aiki kaza addini ne na Allah alhali ba addinin Allah bane ba sai aka samu mutum goma suka bi ka ko mutum 20 ko 50 ko kaza to duk in suka aikata wannan aikin na sai an baka zunubi kana da kamashin zunubi a kansu Allah kare shi yasa da Adam dole ne ya zama manuhanka ubangiji daga lokacin da ka sabka daga Allah ya zama to a manuhanka duniya manuhanka ya za a yi mutane kar su ce wane ya gaza ko ya kasa wani haka nan ne ya yarda cewa abu kazan nan ba bautan Allah bane ba to amma abun nan an jima ana yi kuma idan ya ce yau ya komo daga rakiyan kaza mabiyan shi ya zai yi da su baya tuna yanda zai kwanta a cikin kabarin shi baya tuna irin tambayoyin da za a mishi baya tuna gobe kiyama idan ya tsaya waye zai iya kama ka tamba babu wa zai iya kama ka dauki ko wata gudunmuwa babu daga kankaruwa ma kanka asiri ka tausaya wa kanka to kaga wannan duka jan hankali ne a cikin qur'ani ubangiji yayi cewa duk wanda ya dora mutane akan wani aiki na banza to zai doki zunubin shi kuma ya doki zunubin waɗanda ya dora akai Allah ce yayi muni irin kwasan wannan zunubi da mutum zai yi anan wa faman azlamu mimman iftara ayata farko alkazibu ala Allah yace mal yace babun wasi'un yadkhulu fihi at-tashri'u bima lam yusharri'uhu Allah wal ibtida'u fi ad-din babi ne mai fadi duk mutumin da ya shar'anta wani abin da Allah bai shar'anta shi ba kama Allah ƙarya duk mutumin da ya kirkiri wata bid'a a cikin addinin Allah ya ma Allah ƙarya sannan kuma ya jingina wannan aikin zuwa ga cewa ai abu kaza bautan Allah ne to wallahi tabbas mutumin ne ya tabi yayi asara Allah kare Muhammad ibn Abdul Wahhab ya ka wannan aya ta biyu ta cikin suratul Nahl a karkashin bayanin cewa anan ana bayyana mana ma'abucin bid'a kuma zai doki nashi zunubin kuma ya kwashi waɗanda suka bibiye shi har zuwa tashin kiyama duk abin da ya aikata nan ya dora mutane akai to zai ɗauki nashi kuma ya ɗauki na mutane Allah kiyaye da haka aikin bid'a aiki ne wanda yake cike da muni saboda abu ne wanda yake kashe addinin Allah rumus sai ya zamanto har a wayi gari mutumin da yace zai ke bauta wa Allah akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a ɗauka shi ne a mutumin da ya zo da sabon abu shi kuma wanda ya zo da bid'a sai a ɗauka wannan su ne suka daɗe ana yi Allah kiyaye malaci wa fi sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij malan yana ƙara ambata mana dalilai wanda suke mana nuni akan cewa bid'a hatsarin ta yahi girma sama da abin da yake ayyukan sabo kaba'ir manzala yake faɗa akan khawarij aina ma laqitumuhum faqtuluhum manzala ce duk inda kuka haɗu da khawarij ku kashe su injuwa inji manzala sallallahu alaihi wasallam manzala ce ku kashe su aina ma laqitumuhum khawarij musulmai ne ba za ka ce ba musulmai ne musulmai ne sai dai musulmai ne ma'abuta bid'a sun zo da wani abu a cikin addinin Allah wanda baya ciki sun jirkita wasu nassi wasu nusus na addini sun dora su akan son zuciyarsu sun sabka daga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce aina ma laqitumuhum faqtuluhum duk inda kuka gansu ku kashe su sannan ce wa fihi annahu kuma iya daga cikin da as-sahih sahihul bukhari cewa manzala sallallahu alaihi wasallam naha an qatl umara il jawri ma sallu manzala yayi hani akan kashe shugabanni fandararru al-jawr ma sallu matukar sun yi sallah shugaba ne ya sha giya fasikancin ba abin da bayyana na sabon Allah eh amma dai yana sallah mazalla sai hana aka kashe shi amma can khawarij mazalla ya ce aina ma laqitumuhum faqtuluhum khawarij me matsalar su bid'a wannan hali da mazalla akan kashe umara'ul jawr shugabanni fandararru su ko me aikin su saban Allah ayyukan sabo sai mazalla ce su waɗannan shugabannin in dai suna sallah kaka kashe su amma shi ba khawarije ma'abucin bid'a ta khawarij shi kuma mazalla ce a kashe shi ashe kaga ma'anar da malam ya kulla babi ya hoto karara cewa ma'abucin bid'a ya yi hatsari sama da mutumin da yake wasu ayyuka na sabon Allah wanda ba bid'a ba to wannan lafazi na farko malai ce wa fi sahih ya zo a cikin as-sahih shi ne sahih bukhari hadisi mai lamba ta 3415 manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i manzala yake ambatawa wannan malai ya dan ciro wajen ne asalin yana cewa shiraru shiraru a'immatikum mazalla ke cewa mafi sharrin jagororinku allazina tubghidunahum wa yubghidunakum sune jagororin da kuna kyaman su suna kyaman ku bukwa son su bussa son shi shugaban bayya son ku ku talaka bukwa son shi wa tal'anunahum sannan kuma kuna tsine ma shugabannin wa yal'anunakum su ma suna tsine muku kala manzo Allah yake cewa qulna sai sahabbai suka ce ya makin Allah ya rasulullah afala nunabizuhum inda zalika manzo Allah ba za mu yaƙe su ba idan haka ta faru idan zamanto mu muna kin su su suna kin mu suna tsine mana muna tsine musu to mu doki makami mu kawar da su muna sai manzo Allah yake cewa la a a ma aqamu fikum salata matakar sun tsayar da sallah a cikin ku ba ku da ɗancin da za ku kashe su ko kuma ku ɗauki makami a kansu to wannan shi ne asalin hadisin da ya ambata sannan ya zo yake magana a kan cewa su abin da ya shahi hawari ma'abuta bid'a ta hawari su kuma duk inda aka gansu a kashe su in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi malam fauzan yake cewa fasiyaquhu li hadha al hadith ala hadha al wajhi wal ikhtisari yaqsudu bihi anna al bid'ata aghlazu min kaba'ir dhunub shi Muhammad ibn Abdul Wahhab da ya kawo wannan gaba daidai a cikin wannan hadisi bayani ne akan cewa ashe ma'abucin bid'a an hi kausa sa mushi hali sama da mutumin da yake aikata wasu ayyuka na sabo misali wanda yake ƙarya ko yake shan giya ko yake kaza ko yake kaza to ma'abucin bid'a ya hi shi hatsari a cikin al'umma saboda duk wanda ya ƙarya an san aikin banna ne duk wanda ya shage an san ake bannaye duk wanda ya kaza an san bannaye amma mutumin da zai kinkimo wani abu da sunan addinin Allah ya shigo da shi abinda baya ciki wannan ya hatsari za mu zo mu ga maganganun magabata akan ma'abuta bid'a maganganun annabi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace li anna amalahum min jumlatil ma'asi saboda aikin da wani zai aikata na abin da ya sha saban Allah yana cikin jumla na abin da ya sha sabo amma abin da ya shahi a mutum ya zo da bid'a to wannan wani abu ne wanda yake kalubalanta addini Allah kiyaye su waɗannan khawarij asalinsu su ne waɗanda allazina kharaj allazina yakhrujuna ala wulatil muslimin sunan suke huto na huto da shugabanni wa yakhla'una as-sam'a wa ta'a sannan kuma za su janye hannunsu in shugaba ba da umarni ba za su bi ba kuma ba za su da'a kuma ba za su saurare shi ba sannan wa ya kuju na alaihim bisai suna iya hutowa da makami su yaƙi mutumin da yake shugaba ne wa yi kafiru na su kafirtar da su wa ya sta hillu na dima'am kuma su nuna cewa ai shugabawa ne jinin shi ma ya halatta mazala sallallahu alaihi sai ya yi umarni akan waɗannan irin wannan kalan mutanen da suka zo da wannan bid'ar wanzan ya ce a kashe su me yasa likaffi sharrihim saboda aka a tsaida ko kuma a dakatar da abin da yake sharrin su ne sannan wal qada ala bid'atihim kuma sannan dan ayi kokari a murkushe bid'ar da suka zo da ita li'annahu min usuli ahli sunnati wal jama'ati as-sam'u wa ta'a li ulati al-umur iya daga cikin ka'ida ta ahli sunna wal jama'a dole ne shugaba ayi biyayya a gare shi matakar yana amsa sunan musulunci wasu ayyukan sabo da zai yi da kaza da zai yi manzala salasan duka ya ambata mana cewa za a samu shugabanni waɗanda suke al'asara za su rika fifita kansu da iyalansu da ƴan uwansu game da dukiyar al'umma sama da abin da yake talakawa mazala ke cewa abinda nake horonku da shi shine duk abinda kuka san haƙƙin shugaba ne akan ku ku sabke wannan haƙƙin yadda aka umarce ku suka ce ya rasulullahi mu kuma haƙƙin mu ha sai mazala ce ku tambayi Allah ya nema muku naku haƙƙin a wajensu babu wanda ya ƙarhin Allah duk abinda ake ga ya kai wata makura sai ka ga cikin kiftawan ido ubangiji ya kusa ya kusar da shi fir'aun me bai ba yuqattilu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum kai Allah ya ce innahu kana minal mufsidina Allah ya tabbatar da cewa fir'aun ba karamin mabannaci bane ya ce inna fir'auna ala fil ardi ya nuna cewa shi ne madaukaki a ban kasa ya kuma ya ce ana rabbukumul a'la ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya ce ya hama nubni li sarhan la'alli ablughu al-asbab ya ce asbab as-samawati fa attali ila ilahi musa wa inni la'azunnuhu haka ya ambata amma ƙarshe da aka zo ne aka yi sai ga shi a cikin ruwa bai ma hallaka ba alamu ya gani cewa ba mafuta sai ce amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina kaji tabbatarwa ha yace nayi imani da abinda banu isra'ila suka yi imani da shi na yarda babu abun bauta sai Allah shi kadai ubangijin banu isra'ila kinnan ya ce kai wannan ma bai isa ba wa ana minal musulmi na nima ina cikin musulmai Allah ce mai ina aikin gama ya gama al'ana wa kada a sai ta kablu wa kunta minal mufsidin Allah ce fal yau wa nuna jika bi badani ka lita kuna liman halfaka aya duk abin da ya yi duk aka aihi ɗa namiji a cikin banu isra'il sai kashe shi matan kuma a bar su kuyangu bayi wane ne masu hidima da sauransu haka yi ta yi tsawon shekaru amma da mutuwar ta zo da lokacin da ya zo da rugujewan ya zo ya aka yi filam hatil basar duk yadda mutu yake jin cewa ya yi tsauri ubangiji ne ajiye shi ran da ya tashi gusar da shi gashin wani ma baya motsa zai gusa wannan shine hukuncin Allah to shi yasa lasiya ma al'amarin da ya shafi shugabanci wani abu ne wanda yake mai sauki mai sauƙi ne lahi komi sauƙi duk abin da kaga ana yin nan bayi ne na Allah ya sakhara su akan wani yau in ya juya zukatan su shikenan magana ta kare shi da kanshi sai rasa yane akai ba yanda akai lokacin ne kawai ya kare mai bada wanne da ya bada yanzu kuma ya amshi abun shi ina shine magana to duk mutumin da zai zamanto jagora da irin fandarancin da zai da kaza da zai manzala ya hana akan ayi hoto na hoto da shi sallallahu alaihi wasallam amma mutumin da yake ma'abucin bid'a la siyama bid'a ta khawarij mazalla yake cewa waɗannan mutane idan kuka gansu ku doke wuyansu saboda mutane ne za su halakar da al'umma kuma su jagula mutane addinin su to shine anan malai yake cewa khatarul khawarij laysa ala ulati al-amri fa hasab hatsarin khawarij bai takaita akan shugabannin kadai ba yanzu misali wannan khawarij na boko haram suka aka kafirta kowa mutum yana masallaci yana tsaye na sallah za a zo a buga bam shi mai mutu shi shugaba ne shi dokokin da aka yi na ba daidai ƙi mashe su to hatsarinsu yana taɓa al'umma ga baki ɗaya to wannan shi ne abinda malaye ambata mana anan cewa kaga kenan abinda zai hudo mana wannan babi a ƙarara cewa lalle a na mazalla ya yi umarni aina ma laƙitumuhun faktuluhun ashabul bida amma game da abin da ya shahi masu ayyuka na sako shugabanni da wane ne mazala kuma ya yi hani an katil umara iljauri ma sallu matuƙar sun yi sallah irin waɗannan mafahim iya da kyau mutum musulmi ya fahimce su da kyau nan kuma wale ke ta umara uljaur ya ce ya ani bihim al'umara al'usad jagorori masu ayyukan sako allazina ma'siyatuhum dunal kufur wanda ayyukan su na sako bai kai abin da za a kira shi da sunan kafirci ba suna sallah amma dai ayyukan banna ne anan ko ba su kamu ba mazalla ce ku musu da'a ku musu biyayya matakar suna sallah a cikin ku anan malike cewa wannan hadisi a wannan gaba fihi dalilun ala makanati salati fil islam wannan yana maka nuni akan mahimmancin da sallah take da a cikin musulunci wa anna man taraka salata kafara cewa mutumin da ya bar sallah ya kafirta bazala kace al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat sai ce faman tarakaha faqad kafara da sauran dalilan suke nuni akan wannan فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة مانعة من القتل ومانعة من الخروج على ولاة الأمر da haka manzon Allah ya ce sallah idan ana yin ta to babu bakka da yancin da zaka taba shugaba matukar cewa yana sallah in dai yana sallah to ya kare jinin shi malai ce an jarir ibn abdullah radiyallahu anhu anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin jarir ibn abdullah Allah kare ra'a gare shi yake cewa lalle wani mutum yayi sadaka bi sadaqatin wata sadaka thumma tataba an nasu da ya ba da sadakan nan sai mutane suwa sai suka biyo baya ya bude kofa kenan wani shi ma ya kawo wani ma ya kawo wani ma ya kawo faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yake cewa man sanna fil islami sunnatan hasana duk wanda ya sunnanta a cikin musulunci sunna kyakkyawa falahu ajaruha wa ajaru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yunqasa min ujurihim shay iya da ladan wannan sunnar wa ajru man amila biha kuma iya da ladan duk wanda ya aiki da wannan sunnar min ba'dihi bayan shi wannan mutumin na fari yayi min ghairi an yunqasa min ujurihim shay wazalla ce ba tare da an rage wani abu ba a cikin ladan su wannan shine gaba ta farko to anan maganar cewa man sanna fil islami sunnatan hasana shi wannan hadisi aslan iya da sababul wurud kamar da ke ta ga aya kaza sababul nuzul inta kaza to wasu hadisi sun sa da sababul wurud abin da ya sa manzon Allah ya faɗi wannan magana hadisin ya zo cewa wasu mutane daga cikin mubar sun zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa qad bada alaihimul faqara mutane ne wanda talauci ya bayyana a gare su wal haja da bukata suna da bukata suna cikin wani matsanancin hali sai suka zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam farakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahu sai manzalla ya tausaya musu game da abin da manzalla ya gani min halihim wa bu'sihim halin da suke ciki da kumcin rayuwa da suke ciki sun manada bis salat sai manzalla ya ce a kira sallah wa khataba wa hassa ala sadaqa mazalla yayi khutba yayi khutba ya kudaitar ya kudaitar akan sadaka wa raghaba fiha ya kudaitar akan ladan da mutum zai samu in yayi sadaka mazalla yana cikin wannan bayani ana tai ana tai ana tai mutane kowa ya shiru fajaa rajulun ma'ahu surratun min adh-dhahab kawai sai ga wani mutum ya zo tare da shi akwai wani tsimma ko kace zakumi surra zakumi eh zakumi minan zahab zinariya ne a ciki kadat yaduhu an ta'jiza anha yanda ya ruko wannan tsumban da yake doke da wannan azhab din kusan hannayen shi ma sun kusa kasa rikewa saboda yawan wannan zinariya fa wada'aha baina yadayi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama sai ya kawo sai ya ajje a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fatahallala wajhuhu manzo sallallahu alaihi sai huskar shi ta nuna alama na mulmushi wa surra sururan azima mazalla ya ji daɗi daɗi mai girma a dalilin abinda wannan mutumin ya fara yi wata taba an nasu fi sadaka hatta taba a kaunin min sadaka sai mutane suka da kawo sadaka wane ma ya kawo wane ma ya kawo wane ma ya kawo har sai da aka tara wani baga na sadaka to a lokacin faƙala sai mazala ke cewa man sanna fil islami sunnatan hasana wanda ya sunnanta a cikin musulunci wata sunna kyakkyawa iya da ladanta da ladan wanda ya aiki da wannan sunnar har tashin kiyama ba tare da an rage musu ladansu akan komi ba to yanzu a nan man sanna fil islami sunnatan hasana me ma'anar shi ai man ahya fil islami sunnatan qad umitat mutumin da ya rayar da wata sunna a cikin mutane wanda an kashe ta wa zalika li anna sadaqata sunna ai sadaka dama sunna ce kai bal hasali ya ishi dama manzala ai cikin bayani ne ki yana cewa ai sadaka ai sadaka ne shi mutumin ya kawo ba ana nihin ba shi ya kirkiri aikin tsabo ne yanzu ya zo da shi barantana ka ce akwai sunna hasana haka zo ka ce bid'a hasana babu zancen bid'a hasana in dai ta ɗauki lafazin bid'a to kawai muna ce babu wata bid'a mai kyawu ka ce ai wannan bid'a bid'a ce mai kyau a babu wannan kaga da manzala ce yi mushi man sanna sunnatan hasana ba ana nihin shi kirkire ta ba huwa ahyaha raya ta ne a cikin al'umman da su mutu yanzu misali abu kaza iya daga cikin karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummarku a cikin gidanku a cikin anguwanku sai kai kokarin raya wannan sunnar dama akwai ta to yanzu duk wanda ya aiki da ita a dalilin wannan rayar da kai kana da kamashin shi na lada har tashin kiyama kaga wannan ai ba karamin garabasa bane ba ya kamata kowa ya nemi wani aiki wanda ya san cewa al'umma sun maida shi gehe ka rayar da shi ya zaman to ya sanu a cikin al'umma ta hanyar aikatawa da kwaɗi da kaza to kana da kamashin wannan aikin har tashin kiyama wannan ba karamin garabasa bace ba amma wannan sunna yani ahya wanda ya raya ba ana nihin ba cewa wani ya kirkiri wani abu da yake sabo wanda ba addini bane ba karashin hadisi malike cewa wa man sanna fil islam wanda ya sunnanta a cikin musulunci sunnatan sayyi'atan wata sunna mumuna kana alaihi wizruha wannan mutumin iya da zunubin wannan abin da ya sunnanta sannan wa wizru man amila biha da zunubin duk wanda ya aikata irin wannan bid'ar min ghairi an yunqasa min awzarihim shay ba tare da an rage wani abu ba daga cikin abin da ya shafi zunubansu idan ka dora mutane kan ɗabi'a kaza ka ce aiki kaza na banza a garin nan ku kuka fara shi har ka ga mutum yana buga gaba yana kwaɗi alanan a cikin mutane kuma yana alfahari ma da wannan abu to wannan shiga uku ne saboda duk wanda ya aikata wannan aikin kana da kamashu akan wannan aikin amr ibn luhai wanda ya fara kawo bautan gumaka cikin quraishawa manzala sallallahu alaihi yake cewa wannan mutumin yana da kamashu na bautan gumki a duk lokacin da aka bauta gumki wannan mutumin yana da kamashu a dalilin me shi ya kawo musu sanna fihim sunnatan sayyi'atan ya raya wata sunna wata hanya mummuna da aka duk abin da za a samu na zunubi iya da kamasho na zunubi akan wannan mazala ce min gairi an yun ƙasa min auzarihim shai ba tare da an rage ma kowa ba da mabiyan shi da shiƙin idan suka aikata kowanne za a bashi nashi cikakke Allah kare mu to wannan hadisi yana mana nuni akan cewa lalle aikata aiki wanda addini ya karantar da shi sai zamanto a cikin al'umma ba a san shi ba ya mutu sai ka raya shi to wannan raya shin da za ka yi kana da wannan alherin kuma da alherin duk wanda ya bi ka akan shi za ka mutum ya yi ƙoƙari ya tsaya akan sunna kai ko da misali a ce mutum guda ɗaya ne ya ga wata sunna a wajenka ya kwaikwaye wannan sunna a wajenka to kana da kamashin shi har tashin kiyama duk in ya aikata aka bashi lada ɗari sai an baka ɗari in ya ɗari sai an baka ɗari ɗari sai an baka ɗari in ya koya ma wani shi ma shi a bashi kuma kai a limka maka na mutanen guda biyun gabaki daya saboda kai ka zo da wannan sunna da haka ba karamin gara basa bane mutum ya raya abu wanda yake na kirki sannan kuma bil muqabil wal aqsu aidan sahih mutumin da ya zo da bid'a a cikin mutane ya raya ta abu kaza ka ce a ai abun nan dole kaza za a yi ka kirkiro wa mutane wata sabuwa sabuwar bid'a a cikin garin ku ya zamanto an dora mutane akai kuma ana ta bata goyon baya to ka sani cewa duk zunubin da aka samu kana da kamasho akan wannan zunubin ko yaushe aka yi shi yanzu daga cikin abin da zai ke biyo bayan bid'a ta maulidi wannan zagayen da aka fara irin na 'yan shi'a to yanzu duk wanda suka yi uwa suka yi madaukiya akan wannan duk idan za a yi shi zunubin da za a tattara mutanen nan gaba daya Allah sai ya ba wanda shi ya kawo wannan abin garin nan wannan ka'ida ce ta ubangiji saboda abu ne da yake kashe addinin Allah ya dishe addinin Allah kai mutane su ɗauki tafarki na bauta wa Allah a kan tunaninsu da ganin damansu kawai kawai wani sai ya karkace sai ya ce ku yi kaza ba aya ba hadisi sai a rika ayi malam wane ya ce duk yadda malam yake da girma darajar shi tana makale da ƙur'ani da hadisi idan ya bar ƙur'ani da hadisi bai da sauran daraja wannan su ne mutuncin mutum su ne darajar mutum daga lokacin da ka bar su to bakka da kuma sauran mutunci ko sauran daraja daga abin da yake addini ne kai abin da ba addini bane ka bakan lahiya kuma wallahi in kai ma wahala ce kawai kuma zunubi zaka samu akan abin da zaka aikata da ba addini bane ba idan ka ce kowa zai bauta wa Allah akan tsarin shi ko ganin daman shi ko tunanin shi ko ra'ayin shi to babu ran da al'umma za ta haɗu ta bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wani tsari ana ana iya samun mutum ɗari ya zama to kowa tunanin shi daban-daban ne amma idan aka ce bautan Allah za a yi to sai kowa ya ajjina shi sai a zo a haɗu akan mi Allah ya ce mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan sai a bauta wa Allah akan wannan tsari malam fauzan yake cewa hadal hadith yace wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke mana nuni akan hatsarin da duk wani aiki na bid'a yake da da ma'abucin bid'a sannan kuma da duk wata aiki da za a kirkira ko ya zamanto sallah ce ko ya zamanto wani tasbihi ne ko ya zamanto wata sadaka ce ko wani makamancin wannan duk abin da zaka in dai ba akan tsarin karantarwar addinin Allah bane ba to wannan aikin sunan shi wahala za mu zo mu ga abubuwa guda biyar da malamai suke ambata wanda dole sai ka bibi ƙur'ani da hadisi tukun kan iya gano su bauta wa Allah subhanahu wata'ala a kansu sannan ba haka malake cewa a ƙarƙashin wannan hadisin ne mazala sallallahu alaihi wasallam da ya ce sunnatan hasana al'amrul akhir ya ce anna sunnatan hasanata la yumkin an takuna hasana illa iza aqarraha shar'u babu yanda za a ce wata sunna kyakkyawa sai idan shari'a ce ta tabbatar da ita fa idza aqarraha shar'u dalla ala anna zalika mashru'un to wannan yayi nuni akan ce ashe abu kazan nan shari'a ce da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita sai mu ci gaba a cikin littafi malai ce walahu mithluhu min hadith abi huraira wa lafzuhu man da'a ila huda duk mutumin da ya kira zuwa ga wata shiriya thumma qala man da'a ila dalalatin haka duk mutumin da ya kira zuwa ga wani aiki wanda yake na bata ne to wannan mutumin iya da kamashon wannan aikin na bata da ya kira mutane zuwa gare shi wannan lafazin shi ma yana mana nuni akan tahzir min du'ati dalala mutum ya hankali da masu kira zuwa ga zuwa ga bata wa ya faɗi akwai masu kira zuwa ga bata manzon Allah ya ambata ya ce man da'a wanda ya yi kira ila dalalatin zuwa ga bata ashe dole ne a matsayinka na musulmi ka yi ka buɗe idan ka kar wani ya ɗora ka akan san zuciyar shi abdullahi ibn mas'ud ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake magana game da abin da ya shahi bid'a ya ce ittabi'u wala tabtadi'u ittabi'u kubi wala tabtadi'u kar ku kirkira yace faqad kufitum an wadatar muku ha ba wani abin da ake so ni ko kai a yau mu gano mu ƙara a an wadatar mana aiki ne kawai bi ne zamu Allah ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka sabkar muku daga wajen ubangijin wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi wani abin da yake ba shi ba wannan magana ce ta sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi hatsarin bid'a Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ma yake cewa ya ce kullu bid'atin ya ce zalala ya ce duk wata bid'a daga sani ya ce ɓata ce ce kai wa in ra'ahan nasu hasana ko da mutane suna ga wani kayan gabas ne wani abu ne mai kyau ya ce wallahi wani abu ɓata ne in ji wa in ji sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Idris al-Khawlani ɗaya daga cikin magabata yake cewa yace da in ga wata bid'a fil masjidi yake cewa a cikin masallaci ya ce wallahi nahi gwamma cewa ina ma a ce wata wuta ce ta tashi a cikin masallacin la astati'u itfa'aha ba na iya kashe wannan wutar ya ce a habbu ilayya shi soyuwa a gare ni min an ara fihi bid'atan sama da in ga wata bid'a a cikin masallaci la astati'u taghyiruha wanda ban na iya sauyata a yau kuma ya zamanto mi ya zamanto kayan ganin dama wanda ya ga dama sai kirkiri wani abu sabo ya rika ya kiran sallah ya kare kuma ya shiga cewa sallah bayin Allah kaza kaza da sauransu alhali wancan abin da ya kiran sallah addinin ya karanta dama ilami dama kiran su ne kai su zo kuma ka kare hannu ka shiga wani bayani na daban wanda babu wanda ya saka sahabban mazalla mutum zai shiga masallaci idan ya ji ana faman yin bid'a ya sa kawo shi ɗaya sai mai da ta baya ya ce la usalli fi masjid ba zan yi sallah a masallacin da fihi bid'a ba a cikin shi akwai bid'a saboda ba abin da zai kiyaye addinin Allah sama da a dakatar da duk wata bid'a wanda zai ba bayin Allah su bauta wa Allah akan tsarin da Allah ya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi amma daga an shiga wannan ya kirkiro wannan ya kirkiro sai ga abin ya zama kaman wani gasa kuma kowa yana so ya kirkira saboda ya gane irin mabiyan da yake da haka ne sai malamin kirkira abu ya rika bashi goyon baya duk shekara ana tattalin abin ana haɓaka shi saboda dai a gane cewa hawanin na iya da ƙarfi a cikin al'umma kuma bautan Allah ne ba Allah kiyaye magabata suna da maganganu da yawa akan abin da ya shi hatsarin bid'a to kaga dai malam da ya mana babi anan akan cewa bid'a ta yi tsanani sama da duk wani aiki wanda yake na sabo wani abu ne wanda yake tabbas kuma ga ayoyi ga hadisai kuma ga maganganun abin da ya shafi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akai male ce babu ma jaa anna Allah ihtajaza tauba ala sahibil bid'a babi wanda zai yi magana akan cewa Allah mai girma da buwaya ya sha makance tuba ga ma'abucin bid'a ma'abucin bid'a mai kira zuwa ga bid'ar wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa ya san abin da ke gaskiya sai a ce an yi ba a yi ko ko mu haka za mu yi to wannan mutumin babu da wahala sai wani taufiki na ubangiji Allah shirye da shi da wahala saboda ba dalili yake nema ba ya yarda ne cewa shi haka ya dora kanshi shi kenan sai Allah bar shi da wannan kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imani ya Allah zai shiryar da wasu mutane wanda suka kafirce bayan sun musulunta an musulunta kuma ya kuma aka kafirce to irin wannan ba aka yi labari Allah kiyaye ihtajaza tauba shamakance tuba ga mutumin da yake ma'abucin bid'a la siyama wanda yake kira zuwa gare ta anan malam ya kama maganan shekul islam ibn taimiyya magana ta ibada sufiyanu sauri yake cewa albid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah bid'a ta hi soyuwa ga iblis sama da abin da ya shahi ayyukan sabo idan kana wani aikin sabo wanda kai da kanka ka san sabon Allah ne kake to da izinin Allah yana yiwa ka tuba amma mutumin da ya zamanto bid'a ce yake tsammahalin shi bautan Allah yake wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kai tsammanin ma cewa wani kayan gabas ne kake yi wannan da wahala yace iblis ya hi son mai bid'a sama da mai sabon Allah me yasa yace fa innal ma'siyata saboda shi aikin sabo yutabu minha mutum zai iya tuba ya dama ya san ba daidai yake ba amma wal bid'atu la yutabu minha wannan maganar sufyanu sauri ce cewa ita bid'a da wuya ka ga mutum ya tuba daga bid'a ya koma zuwa ga abin da yake sunna la sai mutumin da yayi ya zamanto yana kira zuwa ga abin da yake bid'an nan ne kuma ya san bid'a ce summa fassarahu bi qawlihi ibnu taymiya yake cewa bayan magana sufyan sauri yace annal mubtadi alladhi yattakhidhu dinan lam yashra'ahu Allah wala rasuluhu yace faqad zuyyina lahu su'u amalihi far'ahu hasana duk mutumin da ya doki bid'a yake aiki da ita to wannan mutumin ya riki addinin da Allah bai shar'anta ba mazalla bai shar'anta ba da haka an kawan an kawata mishi mummunan aikin shi fara'ahu hasana sai ke ganin shi kayan kirki ne fa huwa la yatubu da wahala ya tuba saboda me saboda ai shi gani yake kayan kirki yake aikatawa amma mutumin da yake saba Allah shi ma san ba daidai yake ba a taya a taya ni addu'a ina aikin aiki kaza Allah ya taimake ni in wasa kenan ya san a cikin zuciyar shi cewa aikin da yake ba daidai bane amma wanda yake bid'a wasa amma da yake lada yake samu Allah kiyaye yace li anna aw li anna awwal at-tauba al-ilm bi anna fi'luhu sayyi'un li yatuba minhu yace farkon abin da ke zawwa a bangaren tuba shine mutun ya yarda cewa yana aikata sabo a lokacin zai mi zai nemi tuba amma dama shi a tunanin shi ko kuma a cikin zuciyar shi ba sako bai ke da haka dan me zai tunanin tuba ba zai wani tunanin ba aw bi annahu taraka hasanan ma'muran bihi amrun ijabi aw istihbab li yatuba wa yaf'ala ko kuma ya zamanto yana jin ya bar wani abin da aka umurta to yanzu baya aikata shi yanzu yana so ya komo ya aikata shi kaga wannan yana yi wa tuba amma mutumin da ya zamanto ya tsoke bid'a a matsayin aiki to wannan da wahala sai wani tawfiki na Allah subhanahu wataala Allah kare ni sannan ba haka malam ya ƙara ambata a cikin sharhi yake cewa al-muradu bi ihtijazi tauba anna Allah ta'ala la yuwaffiquhu ilaiha cewa da wahala Allah ya datar da ma'abucin kira zuwa ga bid'a ya shirye ya koma zuwa ga abin da yake na daidai saboda wasu sabba kama haka abu na farko ma zahara min muqtadan nusus abin da ya bayyana a cikin nassin da manzon Allah ya karantar da mu a baya cewa yamrukuna min al-islami kama yamruku kama yamruku saham min ar-ramiya ma'abuta bid'a na khawarij suna barin addini kamar yadda kibiya take huta daga cikin kwari tana dawa to su wasu ta yi kenan ya ce wannan dalili na harko kenan dalili na biyu ma zahara min muktadal waƙi fa'innahu yan duru an taji da sahiba bid'a ya tub da wahala ka samu mutumin da yake kira zuwa ga bid'a lasiwa idan mutu kinkime mene a cikin abin da wahala ka ga ya tuba sai dai kaga kullum ana ƙara ƙirƙiro wasu teknik sabbi saboda wasu ayyukan tsakani da Allah ne wasu ayyukan kuma saboda ya za a yi iktisamin mutane ne da kuma abin da ke hannunsu Allah kiyaye to shine ma yace anan wannan babi zai mana magana akan haka sai hadisi na farko da malam yace hadha marwiyun min hadisi Anas wa min marasil al-Hasan wa zakara ibnu Waddah an Ayyub qala kunna inda rajulin yara yara ra'ayan fatarakahu nan yake cewa an ayyub daga ayyub yake ambata cewa mun kasance muna wajen wani mutum wanda yana da wani ra'ayi kenan yana da wasu bid'o'i fatarakahu sai ya bar waɗannan ra'ayikan nashi yace fa ataitu muhammad ibn sirin fa qultu sai shi ayyub yake cewa sai nazo wajen muhammad ibn sirin ɗaya daga cikin magabata fa qultu sai nace mishi a sha'arta anna fulanan taraka ra'ayahu kana da labarin wani ho ya bar ra'ayin shi na kaza nan da ya rike shi ya bar shi ya koma zuwa ga abin da yake na daidai qala sai muhammad ibn sirin yake cewa unzur ila ma ma ya tahawwal sake dubawa dai ka gani la'alla juyawa ne yayi rikida daga wata bid'ar ya ƙara budawa ya koma wata yace ka duba ka sake duba zuwa gare shi ma za ya tahawwal yace inna akhiral hadith yace karshen hadisin da aka karanta a bayan nan yace ashaddu alaihim min awwalihi ya hitsananta akan ma'abuta bid'a sama da farkon hadisin me karshen hadisin yace yamruquna min al-islam suna wucewa su bar musulunci kama yamruqu saham kamar yadda dan kibiya yake huta minar ramiya daga jikin baka sun malaya udu na ilaihi mazalla ce ba sa komowa zuwa ga wannan addinin ashe ƙarshen ya yi ƙarshen ya yi hatsari a kan ma'abuta bid'a sama da farkon inda ta aka yamruku na miyar islam kama yamruku sa minar ramiya aka tsaya mazalla sai ƙara cewa sun malaya udu na ilaihi kuma wannan sunnar allah ta gudanu duk mutumin da ya ga gaskiya sai ya nuna cewa ba a bi wallahi da wuya kaga ya komo amma wanda ya zama to tsakanin shi da Allah yake yake ta kokari yake ta bafutuka to shi kuma da izinin Allah kan ya bar karshen rai sai Allah shirye da shi inda gaske yake amma inda dama kawai a mu ɗan kaza ne kawai a kai shi za mu tafi koya take zama ta zama ba ruwanka da dalili to wannan sai wani gyaran Allah falamma zahu azaga Allah qulubahum lokacin da suka karkace Allah sai ya karkatar da qulubahum zukatansu wallahu la yahdi alqawmal fasiqin Allah sam baya shirye da wanda suke fasikai ne to wannan shine ma'anar wannan babi da malam ya kulla sannan kuma da hadisin da ya ka a farkon shi sannan ihtijaz din nan na ma'abucin bid'a game da abin da shi tauba wani abu ne wanda yake lafazi ne asar ne ingantacce yana cikin silsatul ahadith as-sahiha na محمد ناصر الدين الألباني ما ليش وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك أن تنبي الإمام أحمد بن حنبل مي معنر cewa waɗannan mutanen ba sa komowa zuwa ga abin da yake musulunci ne ko kuma abin da yake daidai faƙala sai ya ce layu waffa tauba ba a datar da shi game da tuba kawai yadda ya ɗauko abin nan haka zai jaye ya yi gaba Allah kare mu da haka mutum karyare na aikin bid'a ko mun karanta shi ko kuma ya zamanto ya zamanto maka wani cuta a cikin zuciya mutum yana aikata bid'a amma kana ga abin da yake yin ai ba wani kayan kayan kyama bane ba wallahi wajibi ne ka kyamace duk abin da manzon Allah bai zo da shi ba sannan mutum wanda zai aikata wannan aikin na na bid'a dole ka nuna mishi wani abu na cewa abin da yake ba daidai bane amma idan zaman to a za ku yi aliyan za ku yi wane ne a nuna tahiyya ai kowa ma da irin nashi a daban-daban ne gaskiya gaskiya ce abinda kuma ba gaskiya ba ba gaskiya bane ba mutumin da yake ba gaskiya ba al'akal ka kira shi ka nuna mushi kar ka nuna mushi goyon baya akan abin da yake na ba daidai ba har yayi tsammanin cewa abin da yake kai daidai ne ya komo ya bi abin da yake karantarwa ta annabi Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaci babu qaulillahi ta'ala babu wanda zai magana akan fadar Allah subhanahu wataala ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wannan ayar sababin sabkanta Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar yake cewa Abdullahi dan Abbas Allah ƙarin ra'a gare su yake cewa istama'at nasara najran wa ahbari yahud inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatanaza'u indahu malaman yahudawa da abin da ya shahi masu bauta na nasarawa sun taru ko sun haɗu a wajen manzala sallallahu alaihi wasallam suka yi jayayya faqalat al ahbaru sai waɗanda suke malaman yahuda suke cewa ma kana ibrahimu illa yahudiyan suka ce ai annabi ibrahim bai kasantu ba in ba yahudi ba duk abin da yake yahudanci ne yake aikatawa wannan bautan da muke kai ai wannan addini ne na annabi ibrahim wanda shi ne yahuda suka wake waƙalatin nasara su kuma kirista suka ce nasarawa ma kana ibrahimu illa nasraniyan suka ce ai ba nasariya ne yani abin da yake nasaranci ke fa'anzalallahu sai Allah sabkar ya ahli kitabin limatu hajjuna fi ibrahima ya ku ma'abuta littafi al-yahudu wa nasara me yasa kuke ja'in ja kuke jayayya game da annabi ibrahim yace wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'dihi ba a sabkar da at-taura ba ta yahudawa ba a sabkar da injila ba ta nasarawa illa min ba'dihi sai bayan shudewan annabi ibrahim to kuma ya zai zama tona sai bayan ya wuce ne tukun annabi musa ya zo annabi annabi annabi isa ya zo ya za ku ku ce naku ne allah ke ce musu afala ta'qiluna shin ba za ku hankalta ba ai kaifa tad'una ya za ku raye cewa shi naku ne alhali ya rayu tinkahin at-taura tinkahin injila to shi ne ma al'ala yake cewa ƙaunullahi ta'ala faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya ahalar kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima ya kuma abuta littahi al-yahudu wan nasara me yasa kuke ja in ja kowa ya ce annabi ibrahim nashi ne amma wa ma unzilati tauratu wal injilu illa min ba'dihi ba sabkar da taura ba ba sabkar da injila ba sai bayan shi annabi ibrahim to Allah ya ja bayani akan haka har inda yake ce musu wa ma kana minal mushrikin annabi wa annabi annabi annabi Ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba ku kuma aikin ku shirka shi ko bai kasance daga cikin mushrikai ba to ya akai ya zamanto na walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin ya kasance mutum ne wanda ya tsaya akan hanyar bautar Allah totar bai kasance daga cikin mushrikai ba amma yahuda sun ce nasu ne nasarawa sun ce nasu ne to wannan babin da malam ya kulla alakan da yake da abin da yake so ya faɗakar da mu na falalan musulunci cewa fa duk mutumin da ya bar tafarkin annabi ibrahim me tafarkin annabi ibrahim shine alhanifiya tsayawa tsayin daka akan tsantsantar da bauta zuwa ga Allah subhanahu wataala shi kadai shine Allah ya ce wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu ai babu wanda zai kauce kan shi game da karantarwar annabi ibrahim da hanyar annabi ibrahim sai mutumin da ya wawantar da kan shi wala ƙadistafai na fi duniya allah ya ce haƙiƙa mun zaɓi annabi ibrahim a nan gidan duniya ɗaiho wa inna fil akhirati lamina salihina kuma shikin tabbas a gobe kiyama a lahira allah ce iya daga cikin mutane waɗanda suke nagartattu ashe mutum ne wanda yake managarci a nan gidan duniya sannan kuma da gobe kiyama da haka yahudu su jingina kansu nasara su jingina kansu allah ya kore duka ma kana ibrahimu yahudiyan ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين Allah ce ba ba Yahude bane ba ba Nasari bane ba ya kasance mai tsayuwa akan bautan Allah kadai bai kasance a cikin mushrikai ba ashe ku Yahudawa Annabi Ibrahim bai tare da ku sannan ku ma Nasarawa Annabi Ibrahim bai tare da ku duk wanda zai bauta wani abin da ba bautan Allah ba Annabi Ibrahim baya tare da shi wannan shine abin da malam ya kama a nan dan ya nuna mana cewa idan aka ce musulunci da falalan da yake da dole sai mutum ya tsaya a kan tsagoron musuluncin gaskiyan shi idan ka karkace yamnatan wa yasra kai hagu kai dama kai can kai can to wannan baka da alaka da abin da ya shafi musuluncin kaga yahuda sun jingina kansu amma Allah ya kore su duk da sun jingino to zaka samu mutum zai iya jingina kanshi zuwa ga wani abu amma shikin ba abin da ya jingina kanshi zuwa gare shi ba daidai bane ba shikin ba haka yake ba mutum ya ce kaza alhali shikin ba kaza kin bane ba kenan mutum ya tsaya tsayin daka bautar da Allah ya kuma zalla da shi ka tsaya kan shi wanda zai tabbatar maka da suna abin da yake musulunci to haka zaka samu Allah ya mana bayani akan duk wanda zai kauce game da abin da ya shafi bautan Allah to ya tabbatar da cewa Annabi Ibrahim baya tare da shi Allah ba mu labarin Annabi Ibrahim a wurare daban-daban ta inda yake ce musu ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun yace ya ku mutane na ni nayi bara'a nayi baram-baram ba ni ba abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba to me kake bautawa yace inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifa ni na fuskantar da fuskata zuwa ga wanda ya kagi sammai da kasai ina mai dayanta addini zuwa gare shi yace wa ma ana minal mushrikina bar daga cikin mushrikai ashe dole sai an samu bara'a kar ka nuna cewa mutum yana shirka dumdum kuma ka nuna cewa ai duk tare ake kuma ana iya tafiya tare ha wannan ba daidai bane ba karka sake ku yi aliyansu da mutumin da yake mushriki in za ka kira shi zuwa ga addinin Allah ka kira shi Allah ya taimake shi ya fahimta ya fahimta bai fahimta ba yayi nashi kai naka lakum dinukum waliyadin ka ganin sai da ya huto musu karara kuma a duniyar gabaki daya babu mai imani sai shi shi yasa Allah jinjina musu cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal mushrikin ba mushriki bane ba duk abin da ke shirka ne mutum nisance shi kuma wallahi duk mutum wanda ya yi fasayar Allahu amalan Allah zai ga aikinka kuma wasa ya ji dillahu shakirina sai Allah ya ma aikinka godiya ka tsaya kai don Allah tsakaninka da Allah ubangiji ne a gabanka kar ka yarda wani ya maka wasa da abin da shine aghla shay mafi tsadan abu a cikin rayuwarka shine addini ya hiye maka duk wani abin da kake takama a cikin rayuwarka addinin ka hiye maka shi da kakka yarda zaman to addinin ka shine urdatan lillahi abinda za a bujuro shi dan ayi wasa da shi a nuna cewa ai ba komai bane ba kai mu mu inda ɗan tayi daɗi ne ɗan tayi daɗi ne amma ɓangaren da ya shahi aikin shi ba haka nan bane ɓangaren kasuwar shi ba haka nan bane ɓangaren harkokin rayuwar shi zai tsaya tsayin daka ya sa ido ya kasa ya tsare don ya tabbatar da cewa ya ɗauki abin da shi ne daidai amma ɓangaren addini a su ‘yan tayi daɗi ne mu ɗan ko'ina ne ka zamanto ɗan abin da mazala salasala ya ambata a matsayin addini duk abin da bai ambata shi mai mina shige to kaga shi ne abin da annabi ibrahim ya yi kuma allah ya jinjine shi haka allah ke bada labarin cewa annabi ibrahim wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun yace nayi bara'a game da abin da kuke bautawa yace ni wanda kuke gani ba na bauta wa kowa illallazi faɗara ne sai wanda ya ƙage halitta na fa'in na husa ya hadini shi ne zai shirya da ni shi ne Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ya ambaci abinda annabi Ibrahim a.s. ya ambata wa mutanen shi da aka wajibi ne mutum ya tsaya a kan abinda yake addinin sannan kuma da wanda yake kan ba daidai ba karka nuna duk ɗaya ne a ba ɗaya ba ne ba abinda manzalla ya zo da shi daban abinda wani ya kirkira daban na manzo Allah daban na wani daban malici a cikin littafin wafihi hadisul khawariji wa qad taqaddama bayani akan haka yazo a cikin hadisin khawarij malici hadisin ya rige ya gabata sai yace wa fi sahihi annahu sallallahu alaihi wa sallama qala yazo a cikin as-sahih sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa inna ala bani fulan laisu li bi auliya mazalla ya tsaya tsayin daka yake cewa ku sani inna ala abi fulan iyalin gidan baban wani ya ambaci sunansu ya ce laisu li bi auliya ba majibintan lamarina ba ne ba masoyana ba ne ba innama auliya iyal muttaqun ku sani cewa kadai masoyana majibintan lamarina su ne masu tsoron Allah duk son zaman lahiyanka ba kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ya tsaya sai da ya ambata inna ala bani fulan yace laisu li bi auliya ba nawa bane musu akwai abubuwan da yake wajibi ga mutum musulmi ya tsaya a kansu addini kake addini kake ba wasa kake ba addini ba kayan wasa bane ba da zaka ce ai kai kowanne ma duka lafiya launi ba haka nan bane tsayawa za ka yi ka tabbatar da abin da kake bauta wa Allah akai kai imani da shi ka tsaya akan wannan abu ko da mutuwa za ta same ka akan shi wanda shine gaskiyar imani nan mazalla ne ka ce inna ala bani fulani laisu li bi auliya auliya daga alwalayatu ne alwalaya kuma ita ce almahabba so wannan wawon aka mata kasar aka ce alwilaya shi kuma wannan yana nihin almulku wa sulɗa shugabanci da jagoranci amma ka ce alwalayatu to wannan yana nihin akan cewa soyayya mazalla ke cewa waɗannan alubani fulan ba sa tare da ni farrasulu sallallahu alaihi wasallama mazalla sallallahu alaihi wasallama ya nuna bara'a shi ga makusantan shi a dangantaka ka abi lahabin kamar abu lahab amin shi ne babban shi ne a matsayin mahaifici a gare shi amma zalla ya nuna bara'a shi ba shi ba shi saboda ya taɓa addinin Allah sannan kuma zalla ya nuna a aikace yana son wasu masu imanin da ba dangantaka yake da su ta jini ba kamar misali salman al-farisi ta ga ɗan ƙasar faris ne amma da ya yi imani mazalla ya nuna mushi soyayya ta ƙarshe bilal ibn rabah mazalla sallallahu alaihi ya nuna mushi soyayya suhaibur rumi haka mazalla nuna mushi soyayya da wasu makamantan wannan amma ga wanda yake baffa a gare shi mazalla ya nuna mushi kiyayya saboda Allah to wajibi ne mutum a cikin musulunci akwai akwai wannan akwai bara'a akwai raba kaya akwai raba gari mutumin da baya yana hutu na hutu da Allah dole ne kai maka hutu na hutu da shi ya yi baram-baram da Allah da manzan shi yana ƙalubalantar ƙur'ani da hadisi yana ƙoƙarin kashe addinin da manzan lazo da shi ya raya nashi shi nashi to kagan dole kai bara'a da shi mala ce wa fihi aidan an anasin radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama zukira lahu anna ba'd as-sahabati qala an ambata wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa wasu daga cikin sahabbai sun ce ana ama ana fala akulul lahma wani yace ni ba zan ƙara cin nama ba wa qala al-akhar wani yace ama ana ni kuma fa aqumu wala anam zan tsayu a cikin dare in yi ta sallah ba zan taba yin barci da dare ba wa ƙalal akharu wani kuma yake cewa amma ana fala a tazawwajun nisa shi kuma na ce ba zai auri mata ba wa ƙalal akharu wani kuma ya ce amma ana fa'asumu wala uftir zan yi ta azumi kullum ba zan taɓa cin abinci ba da rana fa ƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzala ke cewa lakin na ni aqumu manzala ke cewa ni ina yin tsayuwa a cikin dare wa anamu kuma ina barci asumu ina azumi wa oftiru ina cin abinci wasu kwanaki wa atazawwajun nisa ina auren mata wa akulul lahma ina cin nama faman raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya fandare ya kauce wa sunnata masallaci baya tare da ni to wannan yana maka nuni cewa addini ba ra'ayi bane doko shi ake daga karantarwar da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita wannan wasu daga cikin sahabbai ne suka ta gidan manzala sallallahu alaihi wasallam suka tambaya game da inda manzala yake bautawa Allah a cikin gida aka ambata wasu abubuwa suka ga kai ai aina nahnu min rasulillah suka ce ina mu ina manzo Allah shi an gafarta mishi mu wa ba gafarta mana ba haka kenan dole mu kama jiki sai ɗaya ce shi ba zai ƙara yin barci da dare ba ɗaya ce ba zai ma ƙara cin nama ba ɗaya ce ba zai ƙara ake kira shi da suna ba wani ba zai auri mata ba wani kuma azumi zai ta yi har kullum mazalla ya zo yin hudu ba sai ce ma balu aqwam ka duba iya zance na mazalla wai me ya samu wasu mutane ba ce ba wane da wanda wanda me ya samu wasu mutane ku sani cewa ana atqakum lillahi wa akhshakum la nahi kowa jin tsoron Allah nahi kowa kiyaye dokokin Allah amma duk da wannan mazalla ce ina tsayuwa cikin dare ina barci wani lokaci wani lokaci in yi azumi wani lokaci in bude bakina wani lokaci ina auren mata ina cin nama duk wanda ya zamanto ya kauce wannan bai tare da ni ƙarin bayani akan wannan hadisi zai zo a darasi na gaba da izinin Allah subhanahu wataala sannan mu ji bangarorin da suke taba abin da ake cewa bid'a an ce abu kaza ai adadi kaza sai wani yanzu ya ƙara wannan adadin don ya nuna muku shiƙin na daban ne me hukuncin addini akan wannan jinsin bauta wurin da ake bauta zamanin da ake bauta duka wannan bayani zai zo a kansu insha Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا واغفر لابائنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام نعم